يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المفتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته وسلم اللهم هدد الينا الايمان وزينه في قلوبنا آمين وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان آمين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب والجيبة آمين وأعيننا من الخيانة آمين إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين
bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
yau muna yammacin ranar asabat hudu ga ramadana hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu februari miladiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah mai girma da ɗaukaka, kai muke roƙo ka ƙara yin salati ga annabin mu, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kuma ya Allah muna roƙonka iyayenmu na addini da iyayenmu na haihuwa Allah ka ji ɗansu ka gafarta masu kai masu rahama.
Amin.
jagororinmu na addinin musulunci Allah ka ƙara masu albarka kuma ka zama jagora a kansu Amin.
karka su da dabararsu ko hikimarsu
Amin.
Allah kai mana taimako kai mana jagora shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatul sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahya Jingir da ya tafiya zuwa taron da aka kira na malamai a Rwanda, Allah muna roƙon ka dawo da su lafiya, Amin.
kuma ka sa abin da za su ɗauko sano ya zama haske gare mu gaba ɗaya.
Amin.
Sheikh Abubakar Mahmud Guli da almajiransa da suka ba shi haɗin kai da goyon baya a wannan aiki Allah ka ji kansu ka gafarta musu kai masu rahama Amin.
ka yafe dukkan laifuffukansu da kurakuransu Amin.
zuri'ar da suka bari ‘ya'ya da jikoki Allah muna roƙo kai masu albarka.
Amin.
Ga mu a wannan masallacin juma'a namu na garin rigacikun kuma a cikin wannan wata mai girman daraja Ramadan a lokacin da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin suratul hajji kuma za mu tashi aya ta saba'in kuma muna gudanar da tafsirin ne da littafin marigayi a sheik abubakar mahmud gumi raddul azhani ila ma'anil qur'an Allah kai mana taimako kai mana jagora Amin.
na
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير kai mai sauraron karatu alam ta alam baka sani ba wannan istifhami ne na ƙara tabbatarwa baka san cewa annallaha ya alamu ma fi sama'i ba baka san cewa Allah shi ya san abin da yake cikin sama wal arabi Allah shi ya san abin da yake cikin ƙasa inna zalika kaga wannan abin ma zukira abin da aka ambata fi kitabi yana nan a cikin littafin alqur'ani ko a lauhul mahfuz mu'azzami ko lauhul mahfuz yana nan a cikin littafin lauhul mahfuz inna zalika lalle hakika kaga wannan ilimin na abin da aka ambata alallahi yasirun a gurin Allah abu ne wanda yake mai sauki amma duk da haka abin da zai baka takaici waya abu ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير abinda zai baka takaici duk da waɗannan bayanai da ake yi wa ya'budunal mushrikuna min dunillah mushrikai suna bauta ma wani Allah ba Allah ba ma lam yunazzil bihi sultana abinda ba a saukar da wani dalili wata hujja bayyananniya akan abauta ma gunki ba wa ma laysa lahum bihi ilm kuma abin da ba su da ilimi a kan shi, annaha aliya cewa wannan abin bautawan su ce abin bautawa ne, ai, abaduha ta kalidan li'aba'ihim suna bauta ma wannan abin bautawa ne, ta kalidi kawai suke, kwaikwayon iyayensu suke yi min gairi dalilin wala hujja.
Mm.
ba wani dalili akan haka ba hujja fa inna ma kanati shara'i shari'o'i waqtilafiha da sabaninta min Allah duk wa'innan abubuwan daga gurin Allah ne annabawan da Allah ya aiko duk tauhidin da suke bi iri ɗaya ne amma ana iya samun bambance-bambancen shari'o'in da Allah ya aiko a yi wa amma ibadatu ghairillah amma ibadar bauta ma wani Allah ba Allah ba fa inna ma hiya ittiba ahwa'ahum bin san zuciyoyinsu ne kadai walam ya'ti shay min zalika min Allah ba wani dalili da yazo a gurin Allah daga gurin Allah cewa a bauta mu wani Allah ba Allah ba walaysa lahum fihi hujja kuma ba su da hujja akai wala ilmin yu'tabaru bihi babu wani ilimi da ake iya dogaro da shi illa al-aqaid at-taqlidiyya min aba'ihim sai kawai taqlidanci kwaikwayo da suke na iyayensu wa hum mastanadu fiha ala shay'in min al-ilmi ba su da wani isnadi na ilimi akan yin haka saboda haka su azzalimai ne me zalunci ka dauke ibadar Allah ka yi ta ga wani Allah ba Allah ba ba abin da yake zaluncin haka wa malil zalimina min nasir saboda haka azzalimai ba su da wani mai taimako yamna'u anhum azaballah wanda zai hana Allah ya masu azaba idan alkiyama ta zo Allah ya kiyaye na'am wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar na'am يكادون يسقون بالذين يسقون من ذلكم النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير kuma abin da zai ƙara baka takaici wa idza tula alayhi daga cikin alqur'ani bayyinat a bayyane zahirat tamna'uhum an ibadati ghairillah wadda take hana su bauta ma wani Allah ba Allah ba wa an ittiba'i ma laysa hum fihi an ko kuma su zo suna bin abin da babu ilmi a ciki ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al munkara sai kaga fiskar su ta canza sai kaga abin kyama a fiskar su ai al'inkari laha ya kaga suna nuna kyamarsu da musunsu a kan wa'azin da ake yi, ai asarhu min alkaraha wal obus, wato sai kaga asar, sai kaga gura abun kyamar abu da ɗaurin Allah ya ce ka ce masu. afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum shin kuna so in ba ku labarin abin da yafi haka sharri bi akrah ilaikum min alquran bi akrah ilaikum min alquran almatawluh alayhi alaikum huwa to kuna so in ba ku labarin wannan kyamar da kuke nuna ma alqur'ani ba kwa son a karantar da ku shi ba kwa so ai maku wa'azi da shi to kuna so nuna maku abin da ya fi kyama fiye da haka annaru wutar da za ku shiga idan alkiyama ta tsayu wa adahallahu allazina kafaru wacce Allah yayi alkawarin ta ga kafirai bi anna masirahum ilaiha cewa makomarsu zuwa gare ta ne wa bi'sal masir hiya tir da makoma gare su ita ma'ana ita wutar Allah ya tsare mu walamma bayyana ta'ala a lokacin da Allah ya yi bayani anna ibadata gairihi min al-asnam cewa bauta ma wani ci na daga gumaka lam takun ala asasin ilmi ma'quli bauta ma wani Allah ba Allah ba lam takun ala asasin ilmi ba ta akan asasi na ilimi ko ma'qul ko ko abinda hankali zai iya dauka fasala zalika wa daraba masalan sai Allah ya rarrabe haka din wa daraba masalan kuma ya buga misali aqrabu ila afhamihi yanda misalin zai kai ga hankalinsu su fahimta in suna da hankali domin an ce khadibun nasa ala qadari uqulihim ku rika magana da mutane gwargwadon yadda za su fahimci abin sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ni يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ya ayyuhan nasul mushrikun ya ku mushrikai duriba masalun ga wani misali da Allah ya buga fastami'u lahu ku saurari wannan misalin da kyau na'am إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له innal ladhina tad'una min dunillah lalle abinda kuke kira kuke bauta mawa wani Allah ba Allah ba gairahu wa minhumul asnam a ciki akwai gumakanku to bari a gaya mako gaskiya kun ga wannan abinda kuke bauta mawa lan yakhluqu zubaba wallahi ko kuda ko kuda wannan gunkin da kuke bauta mawa ko kuda ba zai iya halitta ba. Ko kuda ba zai iya halitta ba, walau ta ma'ulahu inda duk za su taru gaba ɗaya, kai ba su ba inda duk likitocin duniya za su taru. Farko- Farfesoshi, ƙwararru, akan harkar likitanci wallahi billahi ba za su iya halittar guda ba ko da duk gaba ɗaya sun taru bayan wannan وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنبطوه منه wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'a kuma wallahi inda kuda zai je ya kwace masu wani abu ko ya cire wani abu da suka samu mutum inda za a yi haka la yastanqidhu shi gunkin ba zai iya kwace wannan abun ba a gurin guda kaga in mutum yana da hankali a ya kamata ya fahimci wannan misali ma'ana wa in yasalubuhum zubabu shay'an mimma alaihim ga abin da ke gare su min at-tibi na turare da suke shawa a gunkin bizza afran na ainihin furanni to li'a al-mukhallidina bihi wanda ake cudanya a shafe gunkin da shi wallahi ba za su iya fatun shi a wajen shi ba Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace annahum kanu yatluna al-asnama biz'afran suna ah, shafe wato gumakansu da ainihin zafaran war usu habil asad kan gunkin kuma sai a dabaibaye shi da zuma duk a shafe shi da zuma waya gulu waya gali kuna alli hal abuwa bayan sun yi haka duk sai su rufe ƙofofin da a iya shiga to amma duk da haka fa da kullu zubab min al-kawi sai ainihin kuda zai samu wata ƴar kofa sai ya shiga bai a kulhu sai je ya cinye zubar mun gane wannan ya cinye duk abubuwan da aka sa na za'afaran din la yastanqiduhu baya iya bace wannan abu la yastaridu minhu daga wajen shi saboda ne ya ajazihi saboda gajiyawarsu ba su iya yin komai to fa kaifa ya abuduna shuraka lillahi ta'ala to da Allah ya za su je suna bauta ma irin wa'annan abubuwan suna hada su da wani Allah ba Allah ba malam yace fa huwa amrun mustagrab wannan bakon abu ne abbara anhu bi darbil masal saboda haka sai aka buga misali da wannan a ƙarshe ne Allah ya ce ضعف الطالب والمطلوب za'ufa talib wal matsalu haihuwar guzuma da kwance uwa kwance saboda haka Allah ya ce za'ufa talibu shi mai ibadar ya raunana shine al'abid wal matsalu da abin da ake bauta mawa din shi ma ya yi rauni al ma'bud din duk ba wanda yake iya yin wani abu Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace ya rasulullahi ai shi kafirci banda rashin basira ma akwai hauka a cikin shi Allahu akbar.
ya ce wata rana kafin ya musulunta zai yi tafiya sai ga ah, to zai yi tafiya yaya zai yi da abin bautawa shi sai sa aka yi mai abin bautawa na nunannen dabilu
Na.
aka yi mai ciki aka yi mai hannu aka yi mai kawahu aka yi mai kai aka yi mai kunnuwa aka yi mai komai sai umar dan kattabi radiyallahu anhu ya dauka ya ci gaba da tafiya tafiya ta yi tafiya ba abinci ba ruwa kuma ga nunan nan da bino ba abin bautawa sayyidina umar ya ce ya kai abin bautawa ka yi haƙuri wallahi yunwa nake ji kuma ba abinci zan dan gutsire hannun ka in ci ya gutsire hannun abin bautawa ya ci tafiya ce tafiya ya sake gutsira hannu daya kafin ya dawo ya cinye abin bautawa ina abin bautawa shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace shi kafirci banda abinda rashin basira akwai hauka ma a ciki yanzu in kana duban abokan zaman mu makwabtanmu mu musulmi Allah ya umarce mu in mun yi fitsari mai sarki in mun yi bayan gida mu wanke in za mu yi sallah mu yi alwala cikakkiya mu kurkura baki mu shaƙa ruwa mu dace duk hancin mu mu fidda kazantar da ke ciki in ka tashi barci akwai kwanta a idan ka duk ka wanke ka cire Allahu akbar.
bayan wannan ka wanke hannu ka wanke hannaye duka ka shafi kanka kunnuwanka ƙawawonka duk ka wanke za ka yi wannan aƙalla su biyar a yini to amma wa'innan kafiran waɗanda ba musulmi ba mace ta ɗoro itace a kafaɗa tana tafiya idan ta je tana jin fitsari kawai ta buɗe gawawan ta tsaye ko ta ji tana jin bayan gida kawai ta buɗe gawawan ta kawai ta bayan gida in ta gama ta murje kawai ta ci gaba da tafiya ba wankewa ba tsarki ga warin kafirci ga warin ƙazantar fitsari ga warin ƙazantar kashi ga sauran abubuwa kuma in dare ya haka mijinta zai kwanta da ita Allah.
kaga mu addinin nan namu ko dan tsafta kaɗai kurum ya kamata mutum ya ribaci addinin musulunci Allahu akbar.
saboda haka masu irin wannan ɗabi'ar sai Allah ya ce ma ƙadarullah ما قدر الله حق قدره Na'am, إن الله لقوي عزيز sai Allah ya ce kaga waɗanda suke ƙaddara su bauta ma gunki wallahi ba su ƙaddara Allah haƙiƙanin yadda ya kamata su ƙaddara Allah ba. Bi ma'ana ba su girmama Allah haƙiƙanin girman da ya kamata su ba Allah ba. Bi ma'ana ma'azamuhu haƙa ƙadari. ma'ana ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba in asharaku bihi ma lam yamna min adh-dhubab wala ah, yantasifu minhu abinda bai iya kwace abinda kuda ya zo yake suda a cikin jikin shi su je suna bauta ma wanda ba yi da ƙarfin ya kama kuda ko ya halicci kuda ai an yi wanka an yi shirme to ko shi ne Allah ya buga mana misali a wata sura مثل الذين اتخذوا من دون الله مثل أولياء الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء
نعم.
هو العزيز الحكيم وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما وما يعقلها يعدلها إلا العالمون dan a ƙara fito maka da misali da kyau matsalin ladina takazo min dunillahi awliya ka ga misalin wa'inda suke ɗaukar wani Allah ba Allah ba wali ka matsalin ankabut sun yi kama da gizo-gizo wajen wauta da shi ita kada baitan shi gizo matsalar shi Na'am.
sai ya gama gidi- gina gidan shi sai ya dawo bayan gidan ya kwana To, akwai haukan da ya ji wannan masu ya zama mai gadi.
kaga ya zama mai gadi wa inna auhanal buyut kuma mafi ainihin muni ko wulakantaccen gida gidan gizo-gizo laukanu ya alamu da inda sosai inna Allah ya alamu ma ya da'una min dunihi min shay ko duk abin da suke kira wani Allah ba Allah ba Allah ya sani wa huwa al-aziz kuma Allah shine buwayayyen nan al-hakim gwani wa tilka al-amsal to irin waɗannan misalan da muke bugawa nadribuha linnas muna buga misalan nan ne ga mutane wa ma yaqiluha illa al-alimun amma ba wa'inda za su iya gane wannan sai malamai in an ce malamai ba ana nufin masu wa'azi kaɗai kurum ba a'a ana nufin masana wanda suke gane abubuwa da kyau
Na'am.
to kila in wannan misalin bai ishe ka ba sai wata ayar Allah ya ce wa ma qadarullah haqa qadari وما wal قدر aradu الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون sai Allah ya ce wa'inda ke bauta ma wa'in Allah ba Allah ba wa magararullah haka kadar. Gaskiyan magana ba su girmama Allah girmama wanda ya kamata su girmama shi ba. Amma in suna so su gane waye Allah wal ardu jami'an. Qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawat madawiyatun biyaminihi in mutum yana so ya gane waye Allah to kasan nan da kuke gani Jami'an.
gaba ɗayanta da ainihin sammai bakwai ɗin nan gaba ɗaya haka Allah mai girma da ɗaukaka zai nan da su haka zai nan da su ya rike su a hannun damar shi Allahu Akbar.
da ƙasar nan da sammai bakwai in kana so ka gane waye Allah to Allah shine idan alkiyama ta tsayu zai nade ƙasa da sammai bakwai gaba ɗaya ya nannade su kamar yadda ake nannade tabarma ya rike su biya ne
Allahu Akbar.
ko masallacin nan ka iya nadewa ka rike Amin.
ko ƙura'anin nan da ke gaban Allah ka iya nade shi da hannu ka rike Amin.
bare teburin nan bare sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta bakwai to in an in mai sauraro yana so ya gane alwaye Allah to duk Allah ya hararo irin wannan misalin da aka yi mai na naɗi ƙasa a rike kila wani ba zai gane wannan ba wata rana annabi ibrahim alaihi salam sai ya fuskanci Allah ya ce rabbi arini kaifa tuhi wa in qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta
wa in qala ibrahim a yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya fuskanci Allah ya ce rabbi ya Allah arini kaifa tuhyi al-mauta ya Allah ka nuna min yadda kake rayar da matacce mana in gani me Allah ya ce mai qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim awalam tu'min Ibrahim har yanzu ba kai imani da yadda nake rayar da matacce ba qala bala ya ce haƙiƙa na yi imani ya Allah tuntuni walakin sai dai na yi wannan tambaya ne liyaɗama inna ƙalbi domin in gani faracika ne a aikace domin zuciyata ta ƙara natsuwa da yadda kake rayar da matacce ai kaga ya yi bayani shi kenan sai Allah ya ce to ga abin da za ka yi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا نعم ثم ادعهن يأتينك سعيا نعم واعلم أن الله عزيز حكيم sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam tun da kana so ne in nuna maka yadda nake rayar da matacce samu tsuntsaye guda hudu nassin alkur'ani bai gaya mana tsuntsayen ba amma malaman tafsiri wanda suka jiyo daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam su kuma suka jiyo daga manzon Allah sun yi bayanin wasu tsuntsaye suka ce sai ya kamo jimina ai kafin jimina dai da girmanta na'am sai ya kamo ina tsuntsun nan mai karfin gaske a ba hankaka ba mikiya ka san mikiya in ta ga dama ta kawo bara ƙasa sai ka ga ta ɗau zaki ke sama da shi subhanallah
in ta je sama sai ta sako shi sai ya kamo mikiya sai ya kamo hankaka ba uku kenan ba sai ya kamo a gaggafa kamar yadda malamai suka faɗi a tafsiri to dai haɗa hudun nan sai Allah ya ce ka haɗa ke na haɗa ya Allah to yanke kawunan su sai yanke kawunan sai ya aje gefe bayan da ya aje gefe sai Allah ya ce to haɗa namansu da ƙashinsu da hanjinsu da gashinsu da komai nasu da ke su guri guda sai annabi Ibrahim a.s. ya dake su guri guda sai Allah ya ce ya ce ya Allah na dake su guri guda sai Allah ya ce to rarraba su akan manya-manyan duwatsun da ce nesa da juna a nan garin ka ya ibi wani juzi'i ya zuba a wancan dutsen ya zuba a wancan ya zuba a can ya zuba a can sai Allah ya ce to ɗauki kan kowace tsuntsu ka kirawo shi sai ya ɗauki kan jimuna misali ya ce jimuna yana kiranta sai wani naman jimuna ya fito a can wani ya fito a can kashi ya fito a can hanji ya fito a can jini ya fito a can ah, jijiya ta fito a can sai da jikin jimunan nan ya haɗu cif sai kawai ya zo ya manne a kan shi sai kawai ya tashi Allahu akbar yana ainihin kuka irin da ya shi sai aka ce ya sake kira mikiya ita ma ya kira ta shi ya fito can gashi ya fito can wannan bangare shi ma ya zo ya cure ya dunkule ya mannu da kanshi ya tashi sai ya kira sauran haka ba tare da gashin wani ya shiga cikin gashin wani ba ba tare da kafan wani ta shiga kafan wani ba ba tare da hanjin wani ya shiga cikin hanjin wani ba wanda ya gane wannan zai iya fahimtar waye Allah ko ba zai gane Allah ba bayan an buga mana wannan misali sai Allah ya ce aukan lazi marra ala qaryatin aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha na'am قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها ba ma ta hullahu فأماته الله مئة عام ثم بعثه me aka ce mai قال كم لبثت Mhm.
قال لبثت يوما أو بعض يوم na'am قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
na'am وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس Mhm.
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسرها لحما ma sha Allah فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allahu akbar Allahu akbar sai Allah ya ce aukan lazi marra ala qaryatin in baka gane wa'incan misalan ba to sake buga masu misalin allazi marra ala qaryatin wanda ya zo zai ce wata babbar gari babbar alƙarya a da kamar mutum ya san Abuja a yau bayan shekara ɗari sai kawai ya zo zai wuce ta gaban Abuja, sai ga gaba ɗaya Abuja ta zama kuɓai. Daga kukoki sai tsuntsaye sai naman daji sai abubuwa, sai mutum sai ya tsaya shi Uzairu bin Sharha yana mamaki. Ya dube ta ya kabbara, ya ce, Anna yuhuyi hadihi Allahu ba'da mautiha yaya za a yi Allah ya sake rayar da wannan garin bayan ta mutu yana faɗin wannan maganar ba a mata hullahun ya ta'ani nan take sai Allah ya kashe shi shekara ɗari daman a lokacin da ya fito yana kan jakin shi kuma yayo guzurin yayo guzurin da faffan abincin shi kuma ya yi guzurin abin shan shi vegetable fruit ba ma ta hullahun ya ta hani sai Allah ya kashe shi nan take shekara ɗari summa ba bayan shekara ɗari sai Allah mai girma da ɗaukaka ya farkar da shi ya tayar da shi sai Allah ya sa mala'iku suka tambaye shi kam labista kwananka nawa a nan Kala sai ce labistu yauman au ba ga yauni. Ya ce, a ai kwana dai kawai dai. Da ya duba abin ya faru ne da yamma aka tayar da shi da safe, ko abin ya faru da safe aka farkar da shi da yamma. Sai ce labistu yauman au ba ga yauni. Kwana ɗaya na yi ko rabin yini. Kala sai Allah ce a ba kwana ɗaya kai ba bal labista ni a ta'ani shekarar ka ɗari a nan gurin bayan an gaya mai shekarar shi ɗari kafin ya fara mamaki sai aka ce mashi انظر الى طعامك unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da kayo guzuri da shi dubi abin shanka da kayo guzuri da shi tsawon shekara ɗari lam yatasanna الله bai yi tsani ba bai canza ba abincin yana nan yadda yake bai yi tsani ba اكبر vegetable fruit din yana nan yadda yake bai canza ba bai yi tsani ba sai aka nuna mai wannan bayan ya gani sai aka ce to dubi bangaren inda jakin ka yi ai ya kamata a ce jakin ya tafi kiwo Eh.
to tsawon shekara ɗarin nan jakin ya mutu Allah ya rududdige ya zama ƙasa sai Allah ya ce to dubi bangaren inda jakin ka yake an yana duban gurin sai ga kwarangwar na jaki ya tashi ɗaraf kawawun gaba sun sargafe wuya ya fito kawawun baya sun tsayu a baya sai ya ga duk nasusuwan sun sargafe ga sakeratus na jaki nan a gaban shi Allahu akbar.
sai Allah ya ce to bari mu nuna maka Hayatul linnas.
yadda muke rayar da muta- mut- abin nan matacce sai kawai ya ga ana wayarin da jijiyoyi ana wayarin hanyoyin jini ana wayarin nasar mama'a ana wayarin hanji da hanta da sauran huhu da sauran abubuwa duk yana gani Allah ya sa ana wayarin dinsu aka gama sai kuma ya ga an tufatar da jakin nan da nama ya kewaye wa'innan abubuwa bayan an sa jini an tufatar da shi da nama kawai sai aka kawo fatar jakin aka sake rufe ta a gaban shi bayan ya ga wannan me ya ce Wa'alam anna Allah azim.
sai Allah ya ce wa'ala Wa'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir.
nan take ya ce wa'alamu ko ni na yadda na tabbatar na amince annallaha Ala kulli ala kulli shay'in qadir lalle hakika Allah mai iko ne akan komai kaga wannan tauhidin irin wannan to ya fi kama jiki fiye da kai ta koyar da a tauhidi na rububiyya tauhidi na uluhiyya na asma'u was sifat ba ina nufin kada a karantar ba Mm-mm. in an karantar da waɗannan nau'in tauhidan kuma an haɗa da yi amaliyan a aikace wai wani malamin makaranta kwararre yana koyar da yara tauhidi sai yana so ya gwada fahimta su akan tauhidin sai ya kawo sweet ya ba kowane yaro karami yaran yan ƙanana yan aji ɗaya ya ce ga wannan kyautar zan ba ku amma ba na so mutum ya ci abin yanzu sai ya je gida kuma in ya je gida ya ɓoye inda ba wanda ke ganin shi wasu suka shiga ɗakin mahaifiyarsu suka kulle ɗaki suka cinye wasu suka ɓoye a bayi wasu suka ɓoye a kicin ɗaya kuwa da safe zai dawo da abu malamin ya tambaya ya duk kun cinye kowa ya ce aini na ɓoye a ɗakin mamana aini na ɓoye a guri kansa ɗayan ku sai ya dawo da su ɗin Ah, to kai ya ka dawo da naka ya ce abin da ya sa duk inda na ɓoye sai in ga ashe Allah yana gani na.
Allahu akbar.
kaga wannan ya samu bisan shi Ainin fa.
ko ka ce Gaskiya.
saboda haka ‘yan uwa al'ummar musulmi, tauhidin nan shi ake koyarwa kullum, don haka da Allah ya ce ma ƙadarullah haka ƙadarihi, inna Allah na ƙawiyun Aziz.
aziz, lalle haƙiƙa Allah shi ne mai ƙarfin nan kuma buwayayye wanda ba wanda ya kai shi ƙarfi. Ci gaba.
الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ولما ذكر تعالى أنه هو المستحق مستحق بالعبادة لا غيره فلوكت لا الله يمنى بيان تواسية تنتنت أبوتا موا لا غيره با وني شبا بيان فيما يأتي سي بيان أكان أدلة تتنن كبا أن عبادته تتم بالعلم الوارد منه عبادة الله da ilimi ake yin ta إلى العباد بواسطة رسله kuma Allah yake aiko manzanni su karanta ma al'umma yadda za a bauta ma Allah mai girma da ɗaukaka. Ta haka malam mai ahadari ya ce, wala hillu lahu ba ya halatta gare shi, an ya fa'ala fi'ilan, hatta ya alama hukumar lahi fihi, ba ya halatta musulmi baliki mai hankali ya bauta ma Allah da jahilci. har sai ya san menene hukuncin Allah akan wannan ibadar. Kuma malam mai ahadari bai baka haka ba sai ce wa yas'alul ulama duk abin da za ka yi na addini daga tambayar malamai. Kamar wani ya tambaye shi ya ce waɗanne malaman sai ce allazi ne yadulluna ala ta'atin lahi. malaman da suke shiryarwa akan aimin Allah da'a wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kuma suna tsoratarwa akan kada a bi shaytan saboda haka Allah yasdafi min almala'ikati rusulan Allah ne yake zabar daga mala'iku manzanni wanda zai aiko su zuwa ga manzannin shi annabawa da manzanni wa minan nasi haka kuma yana zaɓa daga mutane rusulan fayar sulhu bi shara'ihi ilal ibad sai Allah ya aiko da wannan manzan da shari'o'in shi zuwa ga bayi inna Allah sami'un lalle hakika mai Allah mai ji ne limukalacin ga zantuttukansu idza arsalahum idan ya aike su fala yastati'u an yubaddilu kalamahu ba mai ikon ya canza maganar Allah mai girma da daukaka basirun bihi Allah mai ganin su ne war rusulu min al mala'ika manzanni na bangaren mala'iku misul jibril wa mika'il wa minan nas wajen mutane kuma ka Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم أي الرسل من الملائكة الله يسأل abin da ke gaba gare su abin da ke gaba gare su ai ar-rusul min al-mala'ika wa min an-nas wama khalfahum kuma ya san abin da ke bayan su fa huwa ta'ala muhitun bihim Allah yana kewaye da ilimin shi da su la yamkin an taqa minhum khiyana bil wahyi ba inda za a yi khiyana ta zo ha'inci na wahayi ya zo gare su wala yasul ilaihim shaytanu kuma ba wani shedan da yake iya isa gare su fayubaddil ma ursilu bihi yazo ya canza abin da aka aiko da shi wa ila allahi turja'ul umur zuwa ga Allah al'amurra suke komawa gaba daya umurul makhluqat kenan al'amuran abin halitta saboda haka Allah ya aiko manzanni daban-daban kamar inda a wani gurin Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qabl wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah mai mai ta wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Allah ya gaya mana kuma ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda kad arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko da wasu manzanni kafin kai minhum man qasasna alaika a cikin manzannin da muka aiko akwai waɗanda muka gaya maka su wa minhum man lam naqasus alaika kuma a cikinsu akwai wa'inda ma ba mu gaya maka su ba kaga a cikin manzannin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai san wasu ba wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahih an wa'ila bin al-asqa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناجوا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم كاجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم kamar yadda ake ainihin sulfe masara ko dawa a fitar da tatacciyar to haka aka tace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah na kinana min walad Isma'il Allah ya zaɓi bani kinana daga gidan annabi Isma'il alaihi salam wasdafa quraishin min kinana sai kuma Allah ya tsarkake quraishawa daga bani kinana wasdafa min quraishin bani hashim daga ainihin quraish kuma Allah ya tace bani hashim wasdafa ni min bani hashim sannan Allah ya zabo ni daga bani hashim saboda haka a wata ayar Allah ce inna la hasafa adama wa nuha wa ala ibrahim
adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin inna la hasafa adama wa nuha Allah mai girma da ɗaukaka ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuhu ya zaɓi annabi Ibrahim da ala Imran ala alamin akan duniya baki daya saboda haka annabin rahama annabin kucika bakon annabawa shine wanda ya fi kowa daga cikinsu haka addininmu na musulunci shine addinin da ya fi kowane addini haka al'ummominmu su ne mafi alkhairi daga cikin dukan al'ummomi saboda haka Allah ya ce ya ayu allazina amanu tabu يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون wa idza sabata bil hujjatil qai'a to idan ya tabbata ga hujjoji nan kai tsaye masu yanke uzurin mai uzuri anna ma jaa bihi muhammad haqqun min allah duk abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne daga gurin Allah sakon yake sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu rukuu ya kuwa inda suka yi imani da Allah ku yi ruku wasjudu ku yi sujuda ma'ana sallu wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wa wahiduhu kenan ku kadaita shi wa fa'alul khaira ku rika aikata aiki na alkhairi wa hu menene alkhaira wa huwa kullama hassanahu alislam duk abin da musulunci ya kyautata shi shine alkhairi kasilatir rahimi kamar sadar da zumunta wa makarimul akhlaq da ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku rabauta tafuzuna bil baka'i fil janna za ku rabauta da wanzuwa da tabbata a gidan aljanna saboda haka wajahidu fillahi وجاهدوا في الله حق جهاده na'am هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج na'am ملة أبيكم إبراهيم na'am هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم na'am وتكونوا شهداء على الناس ci gaba dai alarama وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة na'am واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المولى ونعم النصير Allahu akbar Allahu akbar saboda haka ‘yan uwa al'ummar musulmi wajahidu fillahi ku yi jihadi don taimakon addinin Allah shine malam ya ce li'ikamati dinikum domin tsayar da addininku wahimayati sha'airillah da tsare ainihin sha'air na Allah dokokin Allah haka jihadi matsar jihadi bi istifragi da'a daqa fihi amma ku yi gwargwadon ikon ku kar ku yi abin da ba ku da iko wajtabakum lidini Allah shi ne ya zaɓe ku akan wannan addini naku. Wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj, Allah bai sa maku kunci a cikin wannan addini ba, bi an sahalahu inda darurat sai Allah ya yi maku sauƙi in akwai larura. Kamar yaya, kalƙasar fi salati, sai aka ce in kuna cikin halin tafiya sallolin ku kuyi kasaro me raka'a hudu kuma da ita biyu me uku magariba ku yi ta cikakkiya asubahi ku yi ta biyu wata yammu haka nan ku yi taimama ba ruwa Na'am.
wa akalin maitan haka nan in kun rasa abinci za ku mutu kuka ga mushe ku gyara shi ku wanke ku gasa ku ci ku koshi wal fitr fi ramadan kuna iya aje abincin abin kuna iya aje azumi a ramadana lil marad was safar in kuna cikin halin rashin lafiya ko ko kuna tafiya amma halin tafiyan nan fa ba ai gajeruwar tafiya za a yi ba kada kawai za ka tashi daga nan zuwa birnin yara ko jaji ya ce na jiran nan alaran ma abdullahi babba ita sai ya ce koyin kuntum ala safari mun gane wannan Na'am.
ba irin wannan ba ko kuma wayin kuntum ala safarin a'a ba ita ya kamata ba Ah, ya ayyuhan lazina am Kunta marza?
in kuntum marada aw ala safari kawai ko ka ce kana jin ɗan kanka yana ciwo sai ka ce ai na ji ran nan Allah rahma Abdullahi babba ita ya ce in ba ku da lafiya to kan nan yana matsa min wallahi barin ajazi ba fa haka ake nufi ba Na'am.
ana nufin in kana cikin rashin lafiya ba irin wannan kalami ba millata abikum ibrahim wannan yin addini cikin sauki ba tsananta ma kai shine millata abikum ibrahim hanyar ubanmu Allah ya ce hanyar uwa- ubanku annabi Ibrahim, kuwa sammakumul musulmi na min ƙablu, shi ne ma ya fara ambatanku da sunan musulmi min ƙablu hadar kitab, bidu'a'ihi, da addu'a shi, wace addu'a izgala, a izgala a lokacin da yake cewa waje Allah musulmai da laka, wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka. shi ya fara ambatan ku musulmi wa fi hadhal qur'an sannan aka sake ambatan ku a cikin wannan alqur'ani li yakuna rasulu shahidun shahidan alaikum domin manzo ya zama shaida akan ku yawmal qiyama ranar tashin alqiyama annahu ballagakum cewa ya isan maku da sakon nan wa takunu shuhada'a alan nasi ku kuma ku zama shaida ga mutane anna rusulahum ballagatu cewa manzanninsu sun isa musu bayan wannan baki musalata ku kusai da sallah ma'ana dumu alaiha ku dawwama akan yin sallah wa atu zakata kuma ku fitar da zakkar dukiyarku wa tasimu billah kuma ku yi riko da Allah sai ku bihi wa maulakum shine majibincinku ma'ana nasiruku mai taimakonku wa matawalla umurukum kuma wanda yake jibinta al'amarinku fa ni'mal maula huwa ma dalla da mai taimako shi Allah kenan Na'am.
wa ni'man nasir kuma ma dalla da wanda yake taimakawa gare ku marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce wa katamat as-sura bima bada'at bihi sai sura ta rufe da abin da ta fara da shi min al-amr bit taqwa na al'amarin jin tsoron Allah washtamilat ala tauhidi wal irshad kuma ta tattaro maganar tauhidi da shiryarwa bi ta'zimi sha'airillah girmama shari'o'in Allah kama da minhu ta'ala kamar yadda hakan ya zo. Mun gane wannan?
Na'am.
To wannan shi ne abin da ake karantar da mu. To a cikin sharhi da aka kawo wasu ayoyi, duk da ta cike akan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa maku kunci a harkar addinin nan ba, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, yassiru wala tu'assir ku rika sauƙaƙawa a harkar addini, kada ku rika tsanantawa. Bashiru wala tunaffiru, ku rika yi ma mutane bushara, kada ku rika kore mutane akan fahimtar addini. In kana malami mai wa'azi, don Allah kar ka rika tsananta ma mutane. Malam Yabo, ni da shi ya san wanda zan buga misali, wani malami ne a nan cikin garin Kaduna lokacin muna wa'azi, in mun zo za mu yi wa'azin cikin garin Kaduna. Da zaran an kira shi zai wa'azi, sai a ce ga malam wani izada ne kakka zai wa'azi sai ai kabbara Allahu akbar Ikon Allah.
kaga su duk sauran izalolin su da tankwararru ne yawan shi ne izala shi ne kakka kawai nan da nan da an ce izala mai kakka zai wa'azi mai gyangyaɗi ya farka mai bacci ya tashi duk kowa ya kakkaɓa jiki izala mai kakka zai wa'azi ya faɗa can ya shiga nan ya faɗa can ya shiga nan haka muka yi ta tafiya. Rannan ana nan ana nan Allahu Akbar.
sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya. Sai Allah ya anshi ran shi. Dukanmu sai muka fito muka tafi wajen jana'iza. Na zo nan gurin Allah ya ji kan marigayi Sheikh Muhammadu Rabiu Aliyu Gaura ya zo ya ɗauke ni a motar shi. muka tafi za mu je jana'izar izala mai kakka can sai babban ne shi ya fito ya sallama muka amsa sai ce to malam fa ya ce ran da duk ya rasu kada a taba gawo shi sai malam ya zo mu muna tsammanin shek abubakar kuma yake nufi sai aka yi tambaya wani malam ya ce ya ce kada a taba gawo shi sai malam ibrahim adzazzaki ya zo ka ji izala mai kanka mana ya go ka tuna
Kuma malam kun bincika ba sharri ne na yayan zamani ba.
kai Ya bari a rubuce ne? Shi ne. Karamakallah, afwan. Saboda yin yayan ba nan da nan sai su shuka.
ana yin wannan duk muka kama hanya man rabiu da race la ilaha illallah mana yazo tashi mu tafi Subhanallah.
muka tafi muka ya dauko ne ya dawo da ni gida nan da nan mutanen shi suka zo suka zo da wani likkafani duk rubutu a ciki aka yi ne likkafani da shi kuma kafin a sa shi a likkafanin aka saka mai wata wasiƙa a yan yatsun shi Oh, ya ya tafi da ita.
eh kuma aka zo da akwati aka sa shi a akwati Na haura.
aka zo da furanni aka ɗora a kan gawar aka raka shi gabarta Na haura.
to kaga inda makomar izala ne kaka ta koma
Allah kare mu.
Allah ya sauka Ah, na'am wannan sharhin ba zai wuce na karanta shi ba da yake mun zo ƙarshen surar wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a ai ba tsayawa za ka yi ba To a ci gaba.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا wa bil walidaini وبالوالدين إحسانا wa bil dhil qurba وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب na'am والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم na'am إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah ya ce wa abudullahi ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da kowa wajen ibada wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu wa bizil qurba yan uwanku na kusa ku rika taimakon su kada ka zama inuwar jijinya na nesa ke iya amfani da kai amma yan uwanka da danginka ba mai amfana da kai wale ta ma ku rika taimaka ma marayu wal masakin ku taimaki miskinai wal jaridil kurba da ainihin makwabci wanda yake ma'abucin zumunci wal jaril junubi da ainihin makwabci amma wanda yake babu dangantakar jini da tsakaninka da shi makwabcinka ne wasahibi bil jambi da wanda kuka haɗa makwabtaka ko a mota ko a rumfar kasuwa ko a zaman gida ko a gona shi ma dai makwabcinka ne malamai sun yi bayani suka ce makwabci ya kasu kashi uku akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya waye makwabci mai haƙƙi uku makwabcinka ne dan uwanka ne na jini kuma musulmi ne to yana da haƙƙi uku a kanka ka ba shi haƙuƙuwan nan nashi makwabci mai haƙƙi biyu musulmi ne kuma makwabcinka ne amma babu dangantakar jini da shi yana da haƙƙi biyu a kanka ka ba shi haƙuƙuwansa waye makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabcinka ne kaɗai kuma ba musulmi ba ne kuma babu dangantakar jini tsakaninka da shi shi ma duk da ba musulmi ba ne babu inda musulunci ya ce ka cutar da shi wabin sabil matafiyi ɗan hanya guzurin shi ya kare ku taimake shi amma a yau sai ana bincike Wallahi.
koko Kare, ya zama sana'a ga wasu.
wasu mai da abin sana'a yanzu wata rana ina jin abin bai fi wata tsanani hudu ko shida a nan masallacin wata mata ta zo nan gurin tana kuka ta ce ita malainiya ce ‘ya'yanta duk ga sunan marayu kuma ga su matafiya Na.
ba su da abin da za su ce a taimaka musu nan da nan aka tara mata kuɗi wajen ko dubu uku da ɗari biyar ne aka bata bayan an tara mata kuɗi an bata wani na fita nan sai ya bai ga keken shi ba Inna lillahi.
sai aka ce ai sauri mararra majas Mm.
akwai wani guri da ake sai da ke kekunan sata ai sauri a je gurin ana zuwa sai ga keken ana ci
To.
dan ta ya dauke keken La ila.
a nan aka yi Ɗan da sauran.
ina wanda zai tabbatar da shaida ta akan wannan ba kowa cikin ku Ga wani bawan Allah can.
na yauwa ga malam can ya tabbatar da abin a nan masallacin aka yi Subhanallah.
wata rana kuma muna masallacin ɗan kande wani mutum ya zo da kafar shi haka yana jan gindi ya miƙe kafar yana washi washi an naɗa kafar da bandeji a da can lokacin bawa duk nan ɗan kande muke sallah aka tara mai kuɗi wajen dubu goma sha biyu Ta wancan lokacin.
tun wancan lokacin sai wani ƙwararren ɗan agaji ya kula da shi ashe ashe tumatir ya samo nudalle aka sa aka yi ta ɗaure bandejin wannan tumatirin ruwan shi na burtsowa cikin bandeji
Inna lillahi wa inna
wannan ɗan agaji ya ce ni masanin ɗori ne yawwa
saboda haka da izinin Allah yanzu zan iya gyara maka fannin ta miƙe garau ba wani abu Allahu akbar yace a kanka taba kanka taba dan agaje suka rike shi aka danne shi aka warware bandeji sai ga kafa Lafiya lau.
sumul kalau garau
kai
wani kuma a masallacin kusa da gidan Alhaji Muftari na'am da muka ga abin yayi mana yawa da aka tara mai kudin sai ya ce wai sakkwata zai je yawwa
sai aka bashi kudin da aka samu gudunmawa a masallacin sai aka hada shi da ɗan agaji aka ce to ya je tashar kawo ya biya mai mota idan ya biya mai to in ya yadda an ga mota za ta tashi to a miƙawa direban kuɗi in an je sakkwato ya bashi barasa yawwa
suna tsallaka bakin titi sai ce ɗan uwa tsakani da Allah ba inda zai inna lillahi Eh, mu raba kudin nan biyu ka daura ni ka bar ni. saboda haka da alkur'ani ya ce wa bin sabil matafiyi to a yau sai an tsananta bincike wa ma malakat aymanukum da abinda hannuwanku suka mallaka bayi inna allaha la yuhibbu man kana muftalan fakuran Allah baya son mutumin da yake mai takama mai alfahari alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا allazina yabkhaluna wa inda suke ruwa ka san wani ko gida ya saya ta 500 sai sa a kihu kuna majalisi sai aka kan ku hankalin ku yayi wani waje sai ya dan gebo ya sa a baki ruwa bai iya taimakon kowa amma shi kuma yana so a rika taimakon shi ina mamakin wannan ɗabi'ar wallahi shi bai so ya taimaki kowa amma shi so yake a taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safiyu qaribun min Allah qaribun min an-nas qaribun min al-janna ba'idun min an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai kyauta kusa yake da Allah kusa yake da mutane kusa yake da aljanna nesa yake da wuta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa albakilu amma marowaci ba'idun minan lahi ba'idun minan nasi ba'idun minan janna qaribun minan na marowaci nesa yake da Allah nesa yake da mutane nesa yake da aljanna kusa yake da wuta haba da Allah wani mawakin larabawa Mm.
yana cewa aruni bakhilan tala umran bi bukhli yace da Allah ku nuna mun wani marowaci mana da ya tsawon rai saboda ruwa Mm.
aruni sakiyan mata min kasratil bazli ku nuna mun mai kyautar da ya mutu saboda kyauta a samu ina babu kullum mala'iku addu'a suke Allahumma a'aqimun fikan khalafa ya Allah mai duk mai ciyarwa kawo mai musayar abin da ya ciyar ya Allah duk mai rikewa kai ma ka tsuke mai bakin ajiyunka ya Allah haka mala'iku ke faɗi karka bari shata ma ya bi ka hankali ko yace ina mai niyyar yayi alkhairi yace Allah baka abun alkhairi kai alkhairi ku ji dadi yace ina mai niyyar yayi mana ruwa Allah baka abin yin ruwa in kai ruwar mu ji haushi yace iyakatta dai mutum yayi ruwar baya hana mu shiga aljanna Allahu akbar.
kaga shata ma ya fi ka hankali mun gane wannan ko allazina yabkhaluna wa yastiri ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna umurtar mutane da yin ruwa wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli suna koya abinda Allah ya zo musu da shi na falala wa atadna lil kafirina azaban muhina mun yi tattalin azaba mai wulakanci ga wa'inda yake kafirai Allah ya tsare mu Amin.
to nan za mu tsaya insha Allahu gobe da izinin Allah za mu shiga cikin suranmu Insha Allah. La saka da zuwa mu'minai.
Allah ya sa muna ciki Amin.
ka san alkur'ani da hikima Mm.
akwai suratul mu'minuna Alright.
akwai suratul kafiruna Mm.
akwai suratul munafiquna Kenan kowa da tasa.
an raba daidai ba komai ga suran mumire ga ta kafirai ga ta munafukai kowace kowa da tashi Mm.
Allah ya mana jagora Amin.
na
Alhamdulillah ne, mun saurari sassan Alƙur'ani ne.